عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاكة بسرعة الربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba a cikin littafin mu al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan mun je a darasi na nawa da ashirin da ɗaya za mu tashi ɗari da ashirin da biyu ke muna kuma cikin kitabul hajji inda malamin yake babu istihbabi da wafil ibadati yawmun nahar babin da yake magana akan mustahabbanci tawafin ifada wanda ake yin sa yawmun nahar ranar sallah da mun faɗi nau'o'in tawafi da kuma matsayinsu a baya. Sai ya na Anas bin Malik radiyallahu an ana Abdul Aziz bin Rufai'i wannan Abdul Aziz bin Rufai'i din malamai hadisi sun ce masu ne kuma ana alkunya da Abu Abdullah al-Asadi a tsarihi sun malkufi sannan wato yana ɗalibi ne daga Abdullahi da Abbas yana ruwaya daga Abdullahi da Abbas da Abdullahi da Umar da Anas dan Malik kai Imam Bukhari ma yana cewa ya ga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda sannan kuma ya zauna a Kufa wato sannan ya rasu a shekara ta 130 bayan hijira to shine yake cewa قال يجي سألت أنس بن مالك na tambaya Anas kan Malik Allah ya kara masa yadda qultu nabi akhbirni bi shay'in aqaltahu an nabi sallallahu alaihi wa sallam ba ni labarin wani abu aqaltahu bi ma'ana hafiztahu ba ni labarin wani abu da ka haddado shi daga annabi alaihi salatu wa salam ko kuma fahimtahu wanda ka fahimta daga ayyukan annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi kowane malamai suna fara cikin wayannan biyu ba da labarin wani abu da ka haddatu ka kiyaye shi ka fahimta daga aikin annabi alaihi salatu wassalam aina sallar zuhura wal asra yawm tarwiya ka gaya mun aina annabi ya sallah azza da al'ada ranar tarwiya shine ranar takwas ga watan zulhijja sannan sai yake ƙara yake biminan sai ba ki amsa yake aminani kai sai ya ba ki amsa yake ai aminani sannan sai ci gaba kuntu sai nake ba ina sallar asra yawman nafri to ranar nafar ran da za a tafi kuma fa shine yawmun nafar ay yawmun nuzul min minal fi yawmin adha ila al-ka'bah li nawafil ifada shine ranar nafar sai yake mata to kuma wannan ranar fa ɗalibi yake yin abuɗa shi yake a gurin da ake kiransa abuɗa shi kuma wannan gurin shi ne wanda mun fara a baya nake inda ba da suka ce almuhassab da malam da ikilini ya ce khalilan ya'uja bil muhassabi wanzila to shine muhassab din shine abda wannan gurin shi kuma wani guri ne mai faɗi da yake tsakanin maka da mina amma iyakarsa tsakanin duwatsu ne guda biyu zuwa wannan makabartin amma sai malamin kafi shi cikinsa babu makabartar cikinsa shi abda ɗin to sai yake ƙala sai yake ifal kama ya fa'alu umara'uka yake kaga ka yi yadda jagororinka suke yi shi ne yadda alkama ya fa'alu umara uka abin nufi la ta akari ala wulatul amri bi adami nuzulihim bil abda kar kai jayayya wani fiki ne ke so mu fahimta kaga an gaya bar aisha annabi alaihi salatu wasalam to sai aka ce in ka to da amirul hajjin ka yazo ya ki tsayawa a abda to karka yi jayayya ne domin ba dole bane za mu ji nan gaba wannan bidiyo kamar ya fita ko cewa abin da ya gaya mar karka yi jayayya da duk wani amirul hajjin ka domin tsayawa a abu da ba wajibi bane dan karka ji a abin da bai kai sunna ba ma a hikima da kai saboda ka karanta shi ne ya gaya mar wannan yake karka yi jayayya da duk wani amirul hajjin ka wanda shi ne jagora a tafiyar ku ka ce dole sai ka zauna a abuda in ji ana tsammani wane mutum kaga wannan kai tsaye na farko mun koyi abubuwa biyu zuwa uku a ciki shi cewa tawaful ifada na ranar sallah mustahabbi ne mustahabbi ba wajibi bane sannan kuma an jara'anta cewa a jinkirta tawaful ifada zuwa rana ta biyu ko ta uku ko ta hudu saboda mutabi ne yin ta ranar sallar ba wajibi ba ne sannan kuma abu na ƙarshe da za mu koya shi ne irin sauƙin shari'ar musulunci ka duba ka ga hatta wajen yin tsawafin aka ce maka samu dama rana ta ɗibayi a can duk sauƙaƙawa ne mutum ba zai zo shi sa ga wanda ya fahimci aikin hajji ko umara ko za ka ba wanda ka ga ana kokawa da su a gurin ko sababbin yankan rake ne amma duk wanda ya fahimci karatun ko ba a rigima shi babu shi yanzu ku je ku gama taimakon ku a fasa ma baki a tsinka ma agogo oho kuma ina gefe can ka bi shi lada domin shi wajen kokawan ma ya jin gurori an ce wala rafasa wala fusuka wala jidara fil hajj a fararen nan wani jiyanin je ka wallahi kana da ka jire rama abin da ya masa zafi to kaga me kai ka shi musulunci ba haka yake ba sai yake babu tihbabin nuzul bil muhassab to ga ya fito da gurin karara shine al abda din yawmun nafar wa salati bihi babu da yake magana an su a sauka kungi an su shi za a rasa malin yake wata kakkan jiwa da wa da amirul hajjin ka akai yawan mustahaddi ne kuma mustahaddi ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki duk abin da kai za a baka lada idan ka ki Allah ba zai gidan ne ka ba dai ka ba za ka tambaye ka ba to me da fada to sai ki da kuma yin sallah a gurin ana aisha radiyallahu anha kanat nuzulul abu ɗayan laysa bi sunna tsara nake nan sana aisha tace jama'a ku ji sauka a abu da ba ba sunna bane inna ma nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kadai domin inna ma tadidul haqq kadai annabi alaihi salatu wasallam ya sauka ne a wannan gurin da annahu kana asma'a li khuruji ila kharaja ya kuma sauki idan zai fita wajen fitarsa daga makka in zai fita nan da ya fi sauki akwai gurin da ya nuna ma cewa ya sauka ne a nan don ya huta kawai shi kenan to kaga babu rigima shi ma mutahaji an gane ko yawwa me yake ana ku to kadai kace wannan guri ne da annabi yake sauka a wannan gurin saboda to kajuwa dan ya zanto shi ne mafi sauki wajen fitarsa idan ka zo yanzu mutum ya zo ya je taro ko taro ka je a wani guri an yi cunkoso idan mutum ya je bille abun hawa idan ya tashi guda ba kwa ganin kafin ya fakin ma sai nuna cewa ya fara zabar ina ne in ya tashi fita zai fita ba gobe ba ka ake yi ba ya ji ne ba kawai kai ma da kake a kafan ya ka duba ga in zan fita kai na zan fita ba tare da na shiga turbutu duba wannan shi ne kawai manufar saboda haka fahimtar irin wayannan kuma shine bidiyo gaskiya shine bidiyo yake nuna mutum ya gane karatu kamar yadda muka yi faɗa ranar lahadi cewa ilimi daban fahimtar karatu daban suna da bambanci Allah ya dace da to kaga nan cewa ne annahu kana asma'a li qurubihi idza kharaja to wancan tsarin naku duk tsarin bayani ne a ciki mun fahimci cewa wanda ya yi sauka a wannan gurin ba shi da wani laifi ba komai hakan ba zai wani tasiri akan aikin hajjinsa ba sannan kuma mun gano cewa yadda safai suke bibiyar aikin annaba ne karatu sana cewa mu yi da abin da yi suna bibiyar sa hadisi na gaba ɗari takwas da ashirin da shida an ibn abbas radiyallahu anhu ba ga laisa tahsibu bi shay'in to wannan gurin da ake kira abda ko muhassab ba fa komai bane inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wannan guri ne kawai annabi ya sauka amma ba wai guri bane da in ka sauka yana cikin guraren da za a baka lada baya ciki daidai ne da nawa yawwa hadisi na gaba ana abi wa rayra radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake min al-gadi daga gobe yawmul la yawmul nahar ranar sallah wa huwa fi mina wato yana mina a wannan lokaci sai ke ladu nazili na gadal bi khaybi bani kinana sai ke gobe za mu sauka ne daga magangara ta bani kinana wani guri ne wanda yake da daɗin sauka shine ke cewa huwa man hadara min al-jabali wa tafa an al-masir abinda ake nufi dai shine muhassab din nan har yau wannan gurin karin bayani ake akan yanayin gurin guri ne mai dan tudu da kwai kuma yana da daɗin kun san magana ta gaya muku cewa hawa da sauka ce har yanzu duk da an gyara wasu guraren amma har yanzu akwai gurin da kaje hawa za ka kawai hawa za ka yi wani gurin kuma zai ga kamar ana tun kuɗaɗa to ka gurin da mutum zai koma in zai koma gida ai zai so ya gurin gangara ko musamman ya kashi inda kawai zai ji kamar tun kuɗa shi aiki to shi ne shi wannan gurin da yake ne muhassab to me yake sai yake ne na nuna jini na ganin bi kai bani kinana haifi da ƙasa mu alal kufri yace inda suka yi kawance suka yi rantsuwa da kawanci a kan kafin shi ne yake da kasa mu aiki halarsu inda suke rantsuwa a kan kafin ya ce ya ani zalikal muhassab har yau ana nufin wannan gurin da ya muhassab wa zalika anna quraishan wa kilala da halabat ala bani hashim saboda a lokacin quraishawa da banu kilala sun yi rantsuwa akan banu hashim kabila annabi alaihi salatu wasalam wa bani abdul mutalib da banu abdul mutalib aw bani mutalib ko kuma shakarawi ko kuma bani mutalib cewa Allah yulaki auhu cewa ba za su ƙara aurar musu ba ba za su aura da gare su ba kuma ba za su aurar musu ba duwaye kan kabilun guda biyu alƙawarin da suke wa junan su yayi wala yubari auhu ba za su ƙara cinikayya da su ba to ba ai la yadi aulahum wala yashtaru minhum ba za su siyar musu ba kuma ba za su siya daga gare su ba tata da hukumin tattalin arziki za a yi hatta yuslimu ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ko da alƙawarin a sai sun miƙa musu annabi alaihi salatu wa sallam babu wujubul mabit bi mina layali ayyam takri babu da yake bayani akan wajibin kwana a mina kuma kun ji yanzu wajibi ما يجاب على فعله ويعاقب على تركه babin da yake magana akan wajibi ne a kwana a gida a kwanan kwanakin ta shiri lokacin da ake sanya nama a yamu ta shiri sha ɗaya sha biyu ko har sha uku ranakun da ake layya wannan kwanakin duk da ake ba man ta ajala biyo mani bala isma alaihi wa man ta akara bala isma alaihi wajibi ne a kwana wa tarkisu fi shar'ihi li ahli istiqaya amma an yi ruksa sauki rangwani da ba rahuta da ba wuce ke wada larabci ne to shi ne a tarki an yi rahuta an yi sauki wajen barin kwanan amma gawa li ahli istiqaya ga masu shayarwa kai kuma baka cikin ma ba da ciki domin masu shayarwa nan wani gida ne daban zamu ji yawwa حديث نبري تقول لا جنة تقول أنا عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال لا يقارى مكة إدائتي استاذن النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الجلال أن شاء الله استبتع جنيه في آباد إذنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ibn abdul muttalib al abbas ibn abdul muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi kirki makka alif da lam sai talab a tin wa ta yake ista'zan al abbas abbas ibn abdul muttalib ya ne izinin cewa ya nemi izinin wa izinin annabi izinin annabi alaihi salatu wasalam shi ka rasula in gano da fatha saboda shine maqaulun bihi mansubun ya nemi izinin annabi alaihi salatu wasalam an yabi ka bi makka cewa yana so ya kwana a makka layali minan a kwanakin mina wanda aka ce a kwana a ila amin a wato a yamata jini a kwana a minan dole min ajin siqayatihi cewa kibiyar sai ya kwana ba saboda tayar da ba'a da ta da ciki ba a gina da wuce an nan yayi amma ne shi an ba shi dama ba sai ya kwana ba wanda shi ma azuri ne ko yawa kaga wannan ya nuna halakai kwana a makka da kin kwana a minan amma duk da cewa wajibi ne a kwanakin sai ba da yake ce ne zaruratin audi audirin kasiqaya saboda wata larura har yanzu shi ne amfanin amirul haji idan wata larura ta faɗo kai wa amirul haji amirin ku ko kuma shugaban tawagan ku tambaya malami shi za ki so a samu malami ba in jagadiya ba wanda za a yi man fatawa ya bada fatawa shi zai kalli wata ato ainihin zai ba da abu malaha ya kalli yanayin zai ba ka fatawa cewa ba komai in ka kwana ba fatawa ce public da za a fara ita kowa ya amfani da ita in ya ga dama ba to wannan shi ne na wannan kuma ɗabi'ar kasar sai a jahiliya sai a jahiliya suke shayar da mahaddata kuma da musulunci ya zo tabbatar masa da wannan dama ba da aikin ka'aba za ku ga mafi yawancin su sai a jahiliya da annabi ya zo tabbatar musu da wanda suke kula da musulunci da masu canza rigar sa'aba za ga kakannin su asali su ne masu yi kuma aka dora da su a kai. Saboda haka kwana a mina abu ne da yake na mutafa kuna alayhi gaba ɗaya ma da sun haɗa kai amma kawai da muka faɗa ya halatta ga masu uzuri ba sai sun kwana a nan ba. Da na fito da falalar su kansu sai Abbas na shayarwar da suke yi. domin wannan hadisi kamar ya nuna yana yaban su yabo ne babun fi sadaqati bil umil hadi babun da yake magana akan yin sadaka da naman hadaya naman hadaya naman kamar ka ce ragon layya ko abin da za a yanka da layya wa ziludiha da fatar wa zilaliha da rigar da ake dorawa a kai ta shimfiɗa kamar rigar sirri domin jam'i ne na al'ajilla an gane al'ajilla kuma shi ne ba yi tsira'u ala zaharil ba'iri min kisari abin da aka dora a bayan dabba na tufafi tare shi ne dai muke cewa ne ina jalala ko to an zo gurin kaji ma shi ne yake ba tsara ke jalala ake cewa to ita to kaga wata kila tun daga gurin larabawan suka ciro ta akan cike faɗa to su jalala ce cewa wa ajillati ba ne ne to shi ne muje zuwa ana aliyu radiyallahu anhu kai amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budinihi an karbo daga aliyu da abi talib Allah ya kara masa yadda yake annabi tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi ya umarce ni da wato in kula da an akuma ba wai da ba kansa zaka daya in kula da dabbobin da ya zo da wa an aka saddaka bi lahmiha sannan mai sadaka da naman duka wa juludiha da fatar wa ajillatiha da wannan jalala duk jalala da ta zo da ita kamar rawa Muhammad Abdullahi an gane ko saboda haka da wannan wato wannan dalala ko a koyar juna a kan haka lafi yawa to eh ko da ke kai malam ya ce ma hausa ta ba da saka eh wannan hausa da gajiyar labai ma ya ya goyi baya haka saboda haka to sai yake wal aka sadaka biladiya wa biludiya wa ajillatiha wa alla u'diya al jazzara minha kuma kada in ba ba wuce shine al jazzar dan ba ba wuce komai daga cikin dabba hukuncin naman layya ba ake faɗa daidai ne da naman hadaya da na layya ba a ba ma ba wuce komai قال بلال نعليه من عندنا annabi alaihi salatu wasallam ya ce kai na kar ku baki komai mu za mu bayar da gari amma ya halatta bayan ka gaba ka ba ma wuci sadaka bayan an gaba daukace to ba sadaka dan wasu kuma sai su ta samu hanyar ruwa sai a hana ma wuci komai a'a cewa kai ladan ne ba za ka baki a ciki ba amma bayan an gaba dan bai taba ma komai ba to sai ka ɗauko nama ka ce ga sadaka ya yi ya halatta kuma wannan maganin maganin da yake kiran sa maganin zakan naman ne ba kun ta ko ayi ai ya fi karfin kunce yadda ake yi ai kun ta fadan kuntuka wannan fata ta karfa za a yi sosai a koyi ya fi karfin kunce wallahi za ga wani mutum wai yanzu kun san mamakin da nake wai aikin bahaushe duk wani aiki yanzu ke kana gurin za a yi wannan abin da ke zai waye shi za a zama ya shekara goma sha biyar har yanzu zai yau kullum wai sai kana gurin yanzu lebura bai kaza bai kaza duk wanda ya ke leburanci kowane irin aiki wai sai ka sa shi a gaba zai wannan ba ni ne gaskiya wallahi Allah ya sauke to kaga mu abin can ba ya ba wuta da ke yi ba eh kowa da irin nasa wai yanzu da aikin bulo yanzu ka ba shi aiki ba zai zo da wuri ba kuma wani kwaba zumunci da yawa ba kana sai a ce turawa a cikin ramin bulo wani ba Allah wani yayin da yake kawai ba su sani me yana sai ta da zai an gudu da ta tura mar tura masa zumunci a ramin bulo wai lokacin tashi yayi dan rashin mutum kawai suka rika dura ya zo ya ce to wallahi ke kun biya ina ka'ida ai shari'a tana da ka'ida ka hau dan adini da wucewa kai ni adini gani yana zuwa daidai gidan zuwa su shi ko ya fata zuwa to ko tana biyar ba za ka bashi ba a shari'a in ka dau kun yi naira ɗari ne in ka dau ishirin ka bashi taimakon sa kai amma tun da shi ne daga gare shi a shari'a jirga kuka yi kuma suna biyar wallahi ba za a baki shi ne babu hujjira da muka biya satin da ya wuce a can domin kan da yawa amma an kai ne ka canza ra'ayi to sai ka biya shi shi kenan ya zarara wala birar na tunda kai ka canza ra'ayi ba in kuma ya ga dama ya ma musama ya ce to ba ni kaza sai yankewa abin da za ka biya shi kasa da ne wannan abu da kuka yi in ba haka ba ka hakura ma sun tara ide kai ka oba a da kano ka dawo yawa to kaga nan wannan hadisin ne tsara nan ne yake annabi alaihi salatu wasallam ya ubangiji aina kuma ala budihi ya kula da wannan raƙuman da aka zo raƙuma ne guda ɗari annabi ya yanka guda sittin da uku da hannunsa sauran ku bai bawa sai da ya ce karasa kaga ni yace wa an yaksima gunnahu kullaha ya raba wannan dabbobin gaba ɗayan su ga talakawa kaga sai ce luhumuha naman da fatar sannan kuma da wannan jalala gaba ɗaya a raba sai ne ka gani saboda haka kada ya take ya bawa ya bada komai ga wannan mahautan da suka yi aiki a kan wannan dabbobin kada ya bada komai abin da na a matsayin lada ai da magana da muke kenan cewa muka kwama da na gida ba a bada ladan mahauci a cikin lama ba a yi sai dai in ya gama ɗan kaɗi ko ka bayi sadaka sannan ka biya shi kuɗi to amma abin tambaya za a iya biyan sa da wani naman daban wanda ba shi ya biɗe ba kai tsaban mamako kudin ne ba za ka bayar ba sai dai nama za a iya biyan da wani naman daban wannan tambayar shi ma na laye ne yawwa amma na suna da zai ɗebo mai jego ya baya ko na wajen da ko na wajen da da ake zai ɗiba ya baya to kun ga wannan annabi alaihi salatu wassalam abin da yayi kenan wato ya raba wannan ya sa kai na ali ya raba gaba daya wa alaikum salam na'am eh wallahi yana ciki yi kaji wai ya ci turawa ba ba su gani suke haƙƙin su ne wa gaya ma za ka yi malam karka taɓa mun komai sannan nawa zan yi yaki in kana so da ma aiki mai kyau shi ne nawa za ka je yi kaza kaza za a yi za ka gyara za a yi gyara kaza yi ciniki kawai da saboda haka ba na so ka taɓa komai a jiki idan ba mai fahimta ne ka gaya wa malam ba wai rowa wani jara a cikin kake mu samu cikakken lada dan kai ya damu shi kenan bayan an gama wata ila an soya dan wani idan an fara suya ka ba shi soyayyen ba ya ji ma an kai duk da wasu gawa su kan yin tattara shi zuwa ce daga garuruwa zai yi yar kawai saboda kwana zai a gari shi kuma ba zai iya soya shi ba in ka kawo soyayyen ko zai amfani da kowanne dai ka bayar ya yi a matsayin sadaka amma wannan yarin da ke tattara ko a ce wannan ƴaƴan maraina a ya bar ma kayan ka dama ƴaƴan maraina nan ba kwa so idan ya gaba sau sai ka tattaro a wanda za ka baki kake to ga sarara da makogoro da suke cirewa kamar yadda ka san tanzilun min rabbil alamin ya cire makogoro ya dauke ƴaƴan maraina ya ajiye a gefe wannan ko a gaban da dama zai ajiye nasa ne wannan sai ga a'a ya haɗa za ka bari amma dai ya bar ma kayan ka sai an gama tsam sai ka ɗauke wannan dama matan gida ma ba ta san dai sai ka tattara ka ɗan ciro naman da za ka bari ka ci to ga sadaka wannan shi ne daidai amma ba a biyan da da da da da, da naman layya bai halatta ba to kun ga yadda annabi alaihi salatu wasallam ne gaba ɗaya mun ce ya yanka guda nawa 63 da hannunsa ne albarka sauran talatin da bakwai da yana ya karasa sannan aka rabawa saboda a daidai lokacin ana gabar yunwa ana wannan lokacin kuma Allah ya ce bali abdu rabba hada gai sai ya ce allazi al'amahu bi ju'i wa amanahu bi khawf saboda haka ana ganin bukata isa ka ce har yanzu wannan gabar tana nan idan ana da bukata to ne ko ajiye na mun dan za ga wasu masu dabara yanzu masu hannu da shuri za ga taso kuri da nan ko sai ka ga yanzu danyen naman kawai ake ajiyewa shi sai ɗau lokaci ana amfani saboda wai ana cin naman ne da zaƙin ba tare da zaƙin ya tafi ba ba laifi ba ne amma ya zanto an raba mabukata yana da halin da zai haka to ba komai amma dai kai zanto manufa kamar yadda na gaya mun kuɗi na gani da jera wasu yau tsabar ruwa mutum zai ja ƙofar na isa a filin za a gyara ai komai abu zai fito shi da ya zo a buɗe shi da kun zo ya ce ka ga na yi layi yau ka ga na yi layi ba abu wai ba za a bata mai gida ba kuma ba za a dace shi ba idan yana raba ba komai amma idan ba ya raba ya sani ya zama manna ilil kai iyanan nan daya yawwa to shi ne babu na halil budin qiyaman muqayyada babu da yake magana to kaga nan mun koyi abubuwa guda biyu zuwa uku kaga an shara'anta yanka hadaya domin yana cikin aiki annabi alaihi salatu wassalam mun ji wannan sannan kuma mun ji ba a sadaka da an ba a ba da ladan daga abin da aka yi layyade mun ji wannan to babu na halin guduni kiyamar babu da yake magana akan a soke dabban layya a dai muqayyadatan alhalin tana da baibayi cikin da bai bai a nan ne fa za ka yin za a yanka dabba sai a taro a ta ihu an kada shi ya gaji wallahi jahil ta zafi sai a ta karkari a ci ka shi da kaza wai an murna ake yi miki ya kuma tashi a kuma tantara shi da kaza haka in ba kai wasa ba su dan ba da manta muna yara a wani loko sai da aka karya zaɗin kafin a yanka kaga sun tafi wallahi zai da ya kai wasu kuma a garin kawo shi saboda yara an biyo dabbar ana ta yiwu yana ta wasa ya abu shi ma suka kai yayi ana rigo jibi sallah kaga sun sai dai a watan da shi ba ba da iya sai dai watan da kuma za a ji ne raba ba masu watan da zuciya ka kuma biyo wani dai aikin lada za ka ka kuma biyo wani da Allah ba zai karɓi karyayye ba عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناق بدنته يرحرها عبد الله بن عمر الله يكرم mata yadda yace ata ala rajul ya je gurin wani mutum kada ana kaba da na kawu ya durkusar da taguwarsa yarharuha dan ya soke ta kada sai yake ba aka haƙiya man muqayyada yace ma da kalin da kabi kai mata da wai bai kawai su a gurin su wato tika sa da kasa wannan zuwa gurin su ba daidai bane da annabi alaihi salatu wassalam yace fa idza qataltum fa ahsinu dabha to zuwa gurin su kyauta da abun yankar shine karka tika shi da kasa shine wata ran muna tattauna da wani nake to saboda za ka a wasu kasashen za a kamo kunnen dabba a ja shi kasa ta kwanta kuma ko sai ta kwanta kuma a yanka ba da da an daure ta ba sai nake wata kila Allah ya raba kowane mutane dabbobi daidai da ɗabi'ar su. Farai kuwa. Sau da haka ka duba ka gani nuna da yanzu in kai wasa ka je ne ya ka ba sai dai a ji wani ba. Wanda ba ya faɗa ba faɗan zai. Da amma dai wani lokacin ana ana ana ana ana ƙara hargitsa su gaskiya. kale yake kyale ta tabi ki sunnatu muhammad kulli sunnatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sunna annabi sunna annabi to kaga nan mun koyi cewa lallai can gurin da aka ce budina shine ana nufin katuwa bujima to ana so ka nemo katuwa babba wanda zaka ba wa Allah da zama katuwa ba laifi bane ka nemo katuwa lafiyayya amma da karkai dariya da wanda ya biyo matsalar ya ne wanda ya je ya biyo ramar biya don kar a ce ya yi da wanda ya biyo katuwa don a ce ya ta fi kowace dariya su kai kawai abin da ake so kai ka tsarkake zuciyar ka ka gane cewa bai da Allah zan bawa wannan abin da za mu bawa Allah ku ya kamata ya zama lafiya ne kyau kawai ka kalli wannan ba ruwanka da abin da mutane za su bayan an yanka ka yi da kyakkyawan niyya aka yi cewa ai san da kake bayan kwana biyu wani abokin da yake ai san da kake ya din ne to sai ka ji dadi ba da suka ce ba ba ba magana ya domin bayan ka yi aka yi ba domin hadisin Abu Musa al-Ashari cewa annabi ya bi ni yana karatu da ya zo wa gari ba da annabi yake na ji ka je kana karanta Qur'ani laqad wa'ita bi imaran min mazani ya ali daud an baka dadin murya irin da Annabi Dawud alaihi salatu wassalam da iyalan ka kaga Annabi Dawud idan yana karatu ko yana zikiri tazmini saboda dadin muryar da tsuntsaye zuwa suke kewaye shi suna maimaita abin da yake faɗa haka Annabi Dawud yake saboda dadin murya da Allah ya bai in yana tazmini to sai da haka sai annabi ya ce kama Musa al-Ashari yace ya Rasulullah da na san kana shi da la habbantu laka tahdira ai da na kuma rira anan ba lai suna ta wannan hadisi cewa wanda yayi abu aka yi ba daga baya ba dan wannan abun ba ba laifi da ba za ka ji dadi amma kar ka rika yi dan ayewa da wannan shi ne to kaga sai an kula sosai da wannan sannan an so mutafi ne a yanka dabba a tsaye da wanda suke soke ta mu kuma nan kaga ana soke amma har yanzu a batuwa na gani ni za ta zuwa kallo kawai na gaya ce in ka je da sassawa za a gani a tsaye wani sarkin yanka zai taho da wuka da katin takalminsa na roba ya ta layi yana zira musu kawai duk suna tsaye su suna gwada wannan gaskiya na gani yana yin wannan zai ga ko cikin sakan talatin ya faɗi saboda ya yi za ka ga kamar famfo haka za ka ga kawai yana feshi jinin ya iya yankan wannan sosai kawai na yi yake yi ya zo kawai dai ina tsaye jira ne Allah ya sa da yana da bismillah wannan saboda yadda yake yi da sauri kan kace mai wannan jera sai yabu wannan yabu wannan yabu wannan haka to sai yake a wannan kenan mun ji wannan sannan kuma kaga shi yin haka yana cikin ihsanu dabaha to ta tabun yankan sannan makaruri ne a kwantar da dabbar a yanka kun san me yasa suka ce wai wannan yana janyo ran baya fita da wuri shine dalili a tsaye ran ya fi fita da wuri amma a kwance yana janyo ran wato ya ɗan ɗau lokaci haka suka ce gaba ɗaya abin da rago rago ai ta ga kwantar da shi ai sa ba ka ga su wannan suna magana ne akan rakumi ko fasalli ne rabbika war har ai annaru kowa ya san wayannan zuwa ke tokewa maganar wanda ake tokewa muke wayannan ko ni ban san ana yanka za a ban sani ba gaskiya in dai ba wasu da na gani wasu shekaru a baya wani ɗan kilin da za ku ga yana yawo su sa a ɗaya da za su ta wata gudu ba a narkamar aka ko in aka narkamar sai ya kibi wasu ƙasashen turan nan ne in ce in yi haka da turawa su ne na ga suna yi tsatuwar gudu ba wani za a samu ya narkamar aka na tsirin laifin naman gwagwani akwai matsala to a kan nema wai za ka ci naman gwagwani a kan wanda dalili na Na'am? Ita yau wato ita ce, alaji ya ce ita. Amma naman, naman gungun ga lafiyayyen nama, ka nemi wanda wato kasanci ya san ka. Amma wanda na farko baka san wannan iri bane, sannan abu na biyu baka san idan larura ce ta kai ka wani gari to kuma dole sai ka ci nama ne ka ji dole. Kai ka ja haka in ya zama dole. Don wani wani wani malami da muke harkar dawa da yi shi ba ya fata Allah ya kai garin da ba na ba to kaga shi na tabbata haka da wannan Allah ya yi sai ga muna man da biyar to babu tibadi ba su da hadi ila al-haram babu da yake magana akan wato an so mutum ya tura da hadayarsa zuwa ga harami liman la yuridu dhahabu bi nafsi ga wanda baya nufin tafiya da kansa dama mu anan a cikin kudin ka ake jariya babu da matsala wace babu taqliduhu kuma an zo ka sanya mata alama wa fatul bala'i sannan a tukka wannan alamar kamar igiya za a sato ayi a tukka ta kamar fito a tukka ta shine fatul bala'i wa anna ba'ithahu la yasiru muharrama an bayyana da kyau ku sannan ku sani cewa wato wanda ya tura da wannan dabba ba zai zama muharram ba wanda aka haramtawa wato yin abubuwa shi ne zai fiye muharraman wanda aka wato wanda ya ramto yana cikin haram ba za a ce mai yana cikin harami yanzu komai da aka haramta kamar yadda muka faɗi ƙa'idin zuwa baya har yanzu suna kansa ba hadisin zai kuma fito da abu sai ya ce wala ya harumu alaihi shay'un bi zalik kenan ba wato dalilin haka wani abu baya haramta a gare shi saboda yin haka ana aisha radiyallahu anha kana fatantu qala'ida budin nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya take da hannuna na tikka alamomin da alamomin da aka sanya wa dabbobin annabi alaihi salatu wasallam wanda ya hada yadda da adalla yaji wala hadiya wala qala'ida suratul maida to sai ce thumma qalladaha wa ash'araha sannan sai makala musu alama wa sha'araha shi asin shi kuma shine wani zane da ake a jikin fata amma a can wani abu da na manta wasu malamai suka ce dalilin da ya sa ma aka ce wato a saukar da wannan dabban ok ba matsala ba mu zo gabar da akwai wani hadisin da to sai ce ana aisha radiyallahu anha qalat mun biya ko wa tsara wa da fa ma haruma alaihi shay'un kana illa lahu ba wani abu da ya haramta a gare shi wanda da an halatta masa ba wani abu da ya haramta a gare shi wanda da an halatta masa ya shiga wato cikin waɗanda suke waɗanda aka haramta wasu abubuwa to baya cikin والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فوق لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب تيتي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون تيتي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أنا عائشة رضي الله عنها أكبر أنا عائشة الله يقرأ متى أن زياد ابن أبي سفيان an karɓo daga biya ɗan abi sufiyan biya gina ubaidi ne saka bi kenan shine biya ibn abi sufiyan sannan kuma suna cewa biya gina sumayya ita sumayyan mahaifiyar ce ita kuma wannan sumayyar bararrar baiwa ce daga hari ibn kilda a sakaji wanda ake cewa ɗabibul arab wato likitan larabawa ana ma alkunya da cewa abul mugira ya riki zamanin annabi alaihi salatu wassalam domin shekarar da aka yi hijira aka haife shi amma bai musulun da ba zamanin da ya da abubakar lokacin yana murayin shi adolescent yana da ƙananan shekaru domin ka wannan lokacin haihuwar da aka dama sannan kuma dan uwan sai na Abubakar ka Abubakar ne ne ko Ubay bin al-Harith dan uwan sa ne ta wajen uwa sannan kuma sakatare ne nawa Abu Musa al-Ashari ai lokacin da yake gwamna shi Abu Musa al ashari a Basra lokacin da yake gwamna a Basra shi wannan bawan Allah Ziyad din wanda ya karanta tarihi sosai zai tuno waye wannan saboda haka sannan kuma yana cikin mutane masu ƙwarin hankali cikakken ra'ayi eh an ce idan ya baka shawara za ka shawarar ta ne ƙwari ce ƙwarai da gaske ya rasa shekara ta hamsin da uku bayan hijira shi wannan bawan Allah to mu je zuwa yace ka taba ila Aisha ya rubuta na na Aisha cewa inna Abdullahi bin Abbas lalle Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda kare yake man ahada hadiyar duk wanda ya koro hadaya haruba alaihi ma ya haruba ala alhaji in ka koro hadayarka duk abin da ya haramta ga wanda yake aikin haji kai ma ya haramta a gare ka hatta yunhara haji wa sai an yanka wannan fa qala aisha to bara ku ji ina na aisha tace laysa kama qala ibnu abbas tace wannan abin da ibnu abbas ya faɗa gaskiya kuskure sai ta ce ana fatartu kala'i da hali rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi ni dinnan da hannuna na tiska alamomin da za a sa wa dabbobin annabi alaihi salatu wassalam thumma qallada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi sannan annabi makala musu wannan alamomin da hannunsa mun ga muku a baya sai daga cikin alamomin da hikimomi shine idan suka tafi a hanya ko su karya ka kora su to barayin daji ba za su sace su ba barayi ba a hanya sai ce wannan dabbobin Allah ya karɓi saman eh amma yanzu a masallaci za a sake ba ba a cikin masallaci wani ya taka kurare fanta fanta arewa ce mutum da wani aka gaje mutu abubuwan za a masallaci wata ra'a wasu wani na bar wani shekara kawai sai ganin waya ne haka an taga ana wannan wayar waye masallaci wasu wani na bar wallahi ni ma na kalle ta zai da ya gaji daga aisha wasu wani ne ya dauke aka kama shi gurin daura auya wasu man bin abbas sai rike shi kuwa na ce ta wuce wallahi a jira na je gaisa da angon nan ina gaisa da shi kuma ya zare a nan gaba a biyu tun daga lokacin da daina sa waya a nan in dai zan shiga mutane waya ta ko tana nan to ina zuwa cikin mutane zan zare ta kafin in shiga sai in mai da ita wanda ni dai na karɓi waya ga rabar da shi a nan ba sai suka yi biya to kaga karewa kenan ba a to karewa ka ba yake yi ta ji shi kenan na ko wannan wani ba kan idan ba shi yawanci kaga wanda suke sababbi kenan amma wanda ya zo a lajin birni zai dawa kun sa yawanci a ji wa ke kenan amma wanda ya zo yana umara yana da bai kallahum a yi suna nan suna yanke ba kana ta labbai da lawan malabai Allah ya kiyaye garin bada Allah ya yi wa man yuridu bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adabin alim amma wannan wani biya ma kuɗi za a yi daga Najeriya ya biyan ka a jihu kawai saboda in ya je abin da suke yi an biya mar wanda ya ɗauki nauyinsa za a yi jinga cewa an biya ma dubu ɗari biyar to miliyan ɗaya ake so ka kawo ko miliyan ɗaya da rabi sai ya samu ta kuma wannan yi sannan daga nan da abin da ya samu na kai akwai tunda da nauyi ne da riya ne kuɗi ne ba naira ba Allah ya sauya to kun ga nan ya ce ya kace da hannuna na tuka eh sannan annabi ya sa musu alamar da hannun sun ma ba aka biya ba a abi yace ya aika dabbobin tare da mahaifina ku ji da yani a lokacin da aka tura dabbobin ta ce hadda sai na Abubakar falam ya harum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un ahallahu Allah lahu ba wani abin da Allah ya halatta masa wanda ya haramta gare shi komai yana yi dan ya tura dabbobi ba gefe ne da haramun ne ya yi aski ba ya yi isadi da iyalin sa ya kaza tura dabbobi kawai sai dai hatta nuhira alhadi har sai da aka yanka wannan hadiyar to kun ji abin ya fito karara su zabai suna iya yi wa wato ɗan uwansu zabai gyara eh suna yi musu gyara to kun ga wannan yana nuna cewa iya tura da hadaya kawai bai yake nuna kawai dan yanzu saura kwana goma a shiga aikin hajji na tura da hadaya ga shi kenan dan na tura da hadaya abin da ake magana fa kenan ba daga lokacin da sai mutum ya je ya kulla harami araba da ni daga miƙatin sa shi kenan sai a ce ya shiga haram amma iya tura dabba kawai domin ya halatta a fara tura kuɗin dabba ko ba laifi bane wanda ya tura da kudin aikin hajjin sa ma kudin ya bada tafiya ai ya tura kudin hadiya sai a ce da kudin ka ya je wato haramun ne kuma daga nan kana gidan ku a Najeriya kai duk abin da ya haramta ga wanda ya kullo miƙati abin da ba ke magana ke ba ka ake nufi ba sai ka je ka kulla niyya labbaika allahumma ajjadan wa umratan ko labbaika allahumma umratan mutamati anbiya ila alhajj sai ka yi wannan zai je mun koya yi da ka ce lokaci yayi don hadisi ne san za mu yi biyawa eh to babu jawazi rukubil badanatil muhdath ko ya tuka biyar din da mai da ne muke yawa babu da yake magana akan wato halakin hawan dabbar da aka kora liman ihtada ilaiha ga wanda yake bukata dabbar da aka kora din ya halatta ka hau أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنته وأنا أبي كما من سنة يا جماعة مبيا دم مبيا أبايا النبي يا جا ونبا الله هنا كورة دبسة تاوجا فقال زيد يركبها هو فقال إنها بدنة sai ga yi taguwa ce wai na so ya gaya marfa wato ta aikin hajji faƙala zai ce irkabha na ce ba ka hau ƙala zai ce innaha badana kala yake ya kafa wailan kamar ka ce kai wannan irin mutum ne irin wannan kalmar ce a wannan gurin da muka faɗa a tsara halka wailan fakilat ka ummuka bi irin su ne domin idan a ma'anar su ne wata ma'ana za ka bayar da ba kamar a hausa ne ka burge mutum ya ce kegewa na yana nufin kege na asali ko ko na burgewa yawwa to irin wannan ne tam terminology ne da laraba su ma suna amfani da shi to kun ji malamai suka ce wa fi salisati aw fi saniya sai ce wailan fi salisati aw fi saniya a karo na biyu ko na uku ta annabi yake kai wa wannan irin mutum misali ne ana ta cewa ga hau ga hau saboda wasu malamai suka ce wata kila wato annabi ya gaya ma wannan ne saboda kun san suna da wata ɗabi'u a jahiliya ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وإن ولا وسيلة ولا عاد duk ba a hawan ba a hawan bayan akwai wanda ne ya biyar mata a jere to an daina hawan ta akwai wanda ne kaza ta gunki kaza ne to an daina hawa bayan sai annabi yake hawo ko saboda wata ila wannan al'ada ta jahiliya ta biyo cewa yawa dan a rufe wannan al'ada ta mu ji hadisi na ƙarshe kaga ni saboda su suna girmama dabbar hadaya to musulunci da ya zo da ya rufe wannan abin da suke yi cewa ya halatta ba a hau kaga shine ai wannan kuma yana ɗaya daga cikin wani abu da malamin suke cewa yana nuna halaccin idan mutum ya yi wakafi ya ya amfani da wakafin kun fahimce ni ba laifi bane idan mutum ya ce kaza wakafi ne shi kuma amfani wanda ake gurin a ce shi ba zai amfana ba suna magana akan wannan kun fahimta babu laifi an anas radiyallahu anhu kawai abin da yake zai bi shine ya dawo ya ce ya rubo ki bai ta ba wakati ba ka zo ka ce ayi aka zaka a sai dai ba garin musulmi ake ba ba rubo ki ya tafi ke wakati an anas radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan fa qala irkaba qala inna abadana qala irkaba qala inna abadana qala irkaba salatan ko mubisalan kala da kala ayat mun yi gida yawa Allah ya dadar da mu awwan da muka fada yi Allah ya ba mu dadar da wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yage mana akwai wannan takardar da aka ba mu satin da yake cewa yukabbiru ma kulli hasadin kayfiyat at-takbir sai kawo cewa a hajiyar littafin zaki Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd yake na talahul mawaki an shafi'i nuridu al-isbat minkum jazakum Allah khaira ya alaka kalan malamai abin da suke ka duba al-mughni da ibn qudama al-maqdisi ko madawul bari da ka bayanan da aka yi kalan kabbara da ake wajen jifa suna da yawa har irin su la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda ko duk ire-iren wayan nan ya halatta bana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamd ya halatta saboda haka suna nan alwa'u takbirat da ake yi wannan yin jiba duk wanda ka dauka yayi Allah ya dace da na'am eh ba musulunci har wata tambaya muka yi anan eh um menene kamar mun yi magana cewa na farko dai hadisi ke cewa kaman ce sayar kuma shine kaga suna yin dawafi duk da cewa bambancin dawafin mu da nasu su a jahiliya ana yin garara an fahimta da kyau ko sannan ana jayar da alhazai a yi musu hidima sannan kuma suna yanka akwai kamanceceniya da yawa akwai kamanceceniya da yawa shi za a yi mun yi wata tambaya kamar mun ba da amsa ba cewa aikin hajji annabi alaihi salatu wassalam nawa ya taba yi mun yi tambaya a nago mun yi sannan muka ce ya yi a jahiliya ko ne ba mun yi wannan tambayar ko bari dawo da ita ya yi a jahiliya kuma sau nawa ya yi sati uku hudu bayan ke kun yi zuru an yi bilik on kenan na a ni na ba da amsa da kai ba wai a cikin bayani ne ne na ya yi kaza an yi kaza na faɗa sau biyu kenan a jatul wada da wancan ta ji abin da malam muhammad ya amma shi ma kawai karfin hali ya don ka ce duk kun yi shiru Allah ya da mu akwai masu kokarin rubutu a hashiya sai a duba na'am alaji na'am Na'am. Haka. in ce mutum zai tafi ya tsawaful wada a da ba abin da ake magana shine na fahimci zancen na ɗauka irin bayanin da yanzu saurayi mana sakin da ya gabata ne masu zuwa kira kayan nan tseren da za su tafi da bambanci bayanin da ake yi shine dama idan mutum ya san faman ta'ajjala abuna da bayani nan gaba kaɗan amma faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai maganar da ake wanda ya san zai gaba ai zai je ne kafin faduwa rana wannan ka'idar da ka faɗa haka yake kafin faduwa rana idan kuma ya bari rana ta faɗi to sai ya ji mai jara'a za ta yi a kansa shi ne kawai magana ka daidai ce wataƙila practical ɗin da aka yi na da kake tunowa ke eh amma daidai ne eh eh magana da ake yi shi ne mun faɗa kai a farkon karatu duk abin da yake wajibi mun faɗa duk abin da yake wajibi sai an masa yanka haka ne har muka ce imamu shafi ibn hatim kai yana cewa ko yanzu ka tuna aka tuna ba to in wani zai tafi sai ka bashi kuɗi in yaje ya bayan ka ko ban faɗi wannan ba sai a farkon karatun mun yi karatu uku hudu na tsawon mai shekar ba saboda haka abin da za a kalla kawai wajibi ne idan wajibi ne kuma bai ba to ana wurin ka yanka shi ne yanzu ya girma ba zai je waɗansu zai je zai bashi kuɗin adaya. wajibi ne wannan ai ma la yaji mu wa da yake so yace mana kwana min da kwana min da kake so ka ce idan ya riga ya gama komai nasa ai fa ne ma idan ya riga ya kwana kina shikenan ka fahimce ni eh mala hawa ne tambayar nan ban gane ta ba eh na haka haka ne to ina ji to abin da nake so in faɗa shi ne shin shi komawa mina kana so ka faɗa an ce ya koma kafin rana ta faɗi bai koma ba kuma sai da rana ta faɗi to na fahimta da kyau malawo da yanka zai zo ne shi ne abin da suke faɗa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun idan dai wajibi ne kawai an tattara bayar in wajibi ne koma kafin rana ta faɗi to sai yanka wanda kuma wajibi ne koma kafin rana ta faɗi saboda haka ga yanka yana kansa wai muna tambayar shi ma la'awar nau'ewa yake inda ka ga shi ka daɗe a garin nan eh amma abin da yake duk abin da kawai ya zama wajibi ba ka yi shi a na wajibin ba to akwai yanka kuma yankan nan ko da bayan shekara nawa aka tuna ba in wani zai tafi kai ba za ka wuce ka ba da kuɗi an je a yanka ya fito ko Allah ya dace da na in biya ba a kai sai ka biya kuɗin dabbar kai ba eh yana da araje bai gama cika ba araje yake wannan magana ta yi guda hazin ba tana da ƙwari sosai da sosai tana da ƙwari gaskiya abin ba haka a can ban za a yi ai ba da yawai hadiya ce can ba a ba da kuɗin ina ake kowa dabbar a kai duk yanzu yadda muka yi a koro dabbar nan duk baka gane ba to ba fa da kani za a koro dabbar zuwa Najeriya ba eh haka saboda haka can za a ba da kuɗin a kai dabbar akwai gurin da ake kai ta alaji ka fahimta da kyau ba bila za a kai ta ba ba kaza ba sai akwai gurin da da ta isa nan ne wato gurin da ake yankan dabba sai ka ji harin ba ta harin haram ka fahimta da jihu shi za ki zuwa ba da kudin su kuma a gurin da shari'a ta ce a yanka a nan suke yanka Allah ya dace da ku awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka kuskure Allah ya yaje mana insha Allah gobe karshen wata laraba karshen wata kamun jana'i za mu biya muna roƙo Allah da sunan da kyawawa da tsohon da mai wata Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ke ba mu ikon banta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ke ba mu ikon banta marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma da ke da lafiya da inganta lafiya suna da kwana da suna da kyawawa da tsohon da muka fita waɗanda suke yi da rabawa da waɗanda suka gaba Allah ka taimake su masu neman aiki da admission Allah ka agaza mu waɗanda suka sa wani kasuwanci a gaba Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga da waɗanda Allah ka ɗaukake zargi da zaune da ƙasar mu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.